don tana kan gono mantikala hal soho alhaji ibrahim khalid isfilaya anen ga goga sabu irko she thumma wadi banda ga sabu jama'a wa shakayyan da dai batun su bar tawala wal banda hal soho ga bore hungan de kan jingara wa za foundation ga kalama to nan ka arandiya hal sumo ga kasina man kai foundation gun bo bore de no nan ga goda na bore de no nan ga kasina da na nga senga ko sabu bore din she nga sabu ko shi man sabu bore din she o sabu alfagai she kai ya hundon kul hare ga ka zawai ka hun Niger zawai ka hun Benin zawai ka hun Togo zawai ka hun Nigeria har gana alfagai ime a me da jami'a sai kan ka kun ko sabu iko tinga sabora kul she iko subhanahu wa ta'ala amma goyo amma dan mizan hasanata amin Nasa kabari da faga ka za mu cire babban malaminmu shugaban tafiya a Sheikh Dr. Abdullah Balalau shi zai zo yayi ta'aliki kan maganganun da malamai suka yi saboda lokaci gaskiya ya kure. Mutane sun samu hankuri sun saura mun san kamar ko da aka ke ku zamna hal a waye gare babu shakka kun zamna ko ba ku zamna wanda zai zamna ya daka hannu sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar insha Allah alal faga ga ka irga irwan shego ce kaga ce alaran ma irwan no labari ka su ba insha Allah wazu gono kan faga ga ce noni zabar malai wai gore wazu nisaul mu'minat nisaul mu'minin iwan wazu ki ga ce lokaci ka lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala su bai dirko ba guriya ga wazu go loris ba dirko dirke ba suba almari wazo kan gati wazo ko koranta ki gate newo akara gandudun kara asite kala ka anodin lorisfa Allahu akbar lorisfa kal fage karam mar majin dai insha Allah suba dir koy ba aranga majin dai lorisfa nace lorisfa kan gano wazo ko koranta gate ki gate newo suba almari bi iznillah subhanahu wa ta'ala akan haka zamu kira Allah ramma a Sheikh Abdul Nasir Gundo yazo ya jama yani rais al-am yanzu ya ja masa bacci Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana muluka baki daya jama'a samu hankuri bi iznillah subhanahu wa ta'ala nan da zuwa lokaci kadan za mu sallame ku jazakumullahu khaira
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الحبير والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هو أهل السنة نوانا قريب headquarter na ƙasar Ghana a kara, da sauran ahalin suna da suka taho daga ko'ina, ina farawa da gaisuwar addinin musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a wannan farfajiya a wannan dare bayan mun saurari karatuttuka daga maluma mun samu wa'azi wanda ke gamsarwa kowa ya aika da sabon da ya kamata ya aika ina addu'a wannan maluma gaba daya Allah ya saka mu sarrai Amin.
duka da kun zo an saurari maluma daban-daban da baki da ɗan gari tun daga Sheikh Jawara, su Sheikh Abdalla, a Doktor, don daga ɗaya. Bayan nan babban sakatare jiran Sheikh Doktor Muhammad Kabiru Haruna Gombe ya biyo baya, kafin nan wasu ‘yan uwa da dama daga nan ƙasar daga Nijar da sauran wurare da sun yi nasiha bai gamsa ba. ina fata Allah ya ba mu ladan abin da muka saurara.
Amin.
Wanda ya wannan gayyata ba za mu manta da shi ba, ɗan uwanmu Alhaji Ibrahim akan ce bismila, ma'ana disbila, mai jan hula ɗan agaji, wanda in ka gan shi ba za ka gane shi ba, ba ka tsammani wani ne daga cikin waɗanda zai iya tara irin wannan taro. Amma Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi kuma sai ya ba shi nitsuwa, ya ba shi girmamawa, ya cire mishi alfahari da ji da kai. Kullum cikin uniform yake in za a yi tarurruka irin wannan. Amma dubi katafarin masallaci da ya gina. Dubi gidan da ya gina. in wani ne watakila alfahari da ji da kai zai ɗauke shi. Alhaji Ibrahim Allah ya ƙara maka albarka. Allah ya zauna da kai cikin wannan gida lafiya. Abin da kai na gina masallaci Allah ya ansa ya gina ma gida a cikin gidan aljanna. ‘Yan uwa mahalarta wannan taro mai albarka, yanzu muka saurari karantarwa da jan hankali da ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kai bukatunmu zuwa ga Allah. Babban sakatare jirar yanzu ya mana wa'azi. Wannan ya karantar da mu cewa, duk wanda yake da bukata, ya ɗauki bukatarsa ya kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zai biya mishi bukata. Ɗan adam, idan ka matsa mishi da roƙo sai ya gaji Allah in baka roƙe shi ba sai ya bushi saboda shi Allah ya tsaluhu man fi samawati wa يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ya yake فبأي آلاء ربكuma تكذبان shi Allah ya tsaluhu man fi samawati wa man fil ard wanda suke rayuwa a sama da wanda suke ƙasa kowa na roƙon Allah kowa na kai bukatarsa zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki kadai ne zai iya warware maka bukata dan adam bai iya warware maka bukata hasali ma in yau ka zo ka roƙe shi dan adam gobe ka roƙe shi jibi ka roƙe shi gata ka roƙe shi na biyar sai ka zo ba da niyyar roƙo ba kana zuwa sai ce ga maroƙin nan yana zuwa da ka zo kuna gama magana yana jira ya ji roƙon da za ka yi zai yi mamaki a wannan ranar ya zama ba roƙonsa kai ba saboda ka saba da roƙo sai ya yi fushi sai ya gaji amma Allah maɗaukakin sarki in ka bar shi baka roƙe shi ba shi kuma sai ya fushi dan adam aka matsa mishi da roƙo ya yi fushi Allah in ka roƙe shi sai ya biya maka bukata ka sake roƙo ya baka wani kisa kullum da nake karantawa wani bawan Allah ya rubuta wani karamin littafi da ke ƙara jan hankalin al'umma zuwa ga roƙon Allah ya ce wani bawan Allah cikin ‘yan majalisar sarki sai ya zamanto ya taso don ya zo wurin sarkin garinsu ya roƙe shi wata bukata, ko da ya shigo sai ya samu sarki na sallah, sarki na dogon sujada, ya ɗaukako yana tsaye a kan sarki, yaga sarki ya sake komawa, yaga sarki ya yi doguwar sujada, yana tsaye, yaga sarki bai taso ba. Can sai ya tsaya ya ce, To yanzu na kawo bukata ta ga mai martaba sarki sarki kuma ya kai bukatarsa ga Allah. Ya ce, Ya Allah na maka alkawari, daga yau ban ƙara sake roƙon sarki, ban ƙara sake roƙon kowa, sarki da ke da martaba na gane shi ma yanzu bukatarsa ga Allah yake kaiwa, ni ko na kawo bukata zuwa gare shi, wallahi ba zan sake roƙonsa ba, ba zan gaya mishi komai ba, zan koma roƙi Allah. Sai juya, kamar mu gashi, ya koma gida. yana nadaman abin da yake da yaje sai ya kama sallah yana nafila yana ruku'i yana sujjada yana roƙon Allah yana ya Allah ban ƙara kai kuka na zuwa wurin kowa sai zuwa gare ka na gane mai martaba ma ya koma zuwa gare ka ni ma na komo zuwa gare ka Allah ka biya min bukata sarki yanzu ya ida da sallah sai ce na ga kaman wani ya zo yana so ya yi magana da sai aka ce eh me yace ce bai ce komai ba ya juya ya koma sarki yana idan da sallah ya ce wa fadawa ku je baitul mali ku dauki kuɗi kaza mai yawa ku bi shi da shi wata kila wata bukata ce ta kawo shi bai iya gaya min ba a je a bashi ko da aka ɗauki wannan kuɗin aka tafi ana zuwa gidansa sai aka same shi yana nafila yana sallah yana ruku'i yana sujada suka jira shi har sai da idar yana idarwa suka ce mai martaba ne ya ce mu kawo maka wannan yana karɓan wannan kuɗin yana buɗewa sai ya sake yin sujada da na godiya ga Allah ya ce ya Allah yanzu ne ma na ƙara dawo maka domin ban gaya wa sarki bukata ta ba kai na kai wa bukata ta gashi ka tilasta sarki ya biyo ni har gida Allah ka biya min bukata Allah na gode idan za mu koma zuwa ga Allah, mu dogara da gare shi, da mun gani da cikawa. Razu, babban sakatar jiran, ke karanta mana wani kissa da ya jawo hankalin kowa, likita ya hau jirgin sama, private jet, za a je a yi operation wa wani mai daraja babban mutum, kun ga abin da ya faru. Allah ya kare jirgin, bayan ta samu matsala. aka sauko, dakta ya ɗauki moto, Allah maɗaukakin sarki ya kawo ruwa, ya tare shi sai da ya kai zuwa ga biyan bukatan wannan maraya. Ku dubi amfanin kulawa da ku dubi amfanin addu'a. Wannan ya tunasar da shi, ya ƙara tunasar da jini. Irin wani abin da ya faru da Imam Ahmad, bin Hanbal. Imamu Ahmad ya zo wani ƙauye ko wani gari ba a san shi ba a zamaninsa. Ya shiga masallaci, ladanin masallaci da aka idan da sallah akan kulle masallaci, ko sau biya ta je bayan an idan da sallah ana kulle masallaci. Imam Muhammad ɗan da kansa, ladan ya ce to gafarta malam sai ka fita za a kulle masallaci. Ita ni ba ko ne ban da masauki, shi ya to sai dai ka je ka nemi masauki. ba dai masallaci ba. Imam Ahmad bin Hanbal ya fita yana neman ina zai sauka sai ga wani shago kusa da masallaci inda wani bawan Allah abin da yake yi shine kwaɓa fulawa ya buga ya yi gurasa sai ya zo wurinsa ya yi sallama ya ce bawan Allah ne ba kone na rasa masauki na shiga masallaci an kulle ko za ka bani masauki sai ce to ka gari inda nake in za ka iya haƙura bismillah imam Ahmad ya shigo yana wannan wuri ya samu inda ya fake wannan bawan Allah mai kwaɓa fulawa yana gurasa sai ya ji yana zikiri yana tasbihi yana hailala yana ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar yana aikinsa yana aikinsa zikiri da yake a bakin wannan bawan Allah ba Imam Ahmad sai ji ya kalli bawan Allah ya ce bawan Allah ka bani sha'awa gashi kana sana'arka irin yadda Dr. Abdalla Gadon ɗaya ya koyar da mu rike sana'a Allah ya saka mu da alkhairi amin yace bawan Allah kana sana'a amma gashi kana ambaton Allah kana zikiri sai ce ai baƙo ni din nan da ka gani sana'a ta kenan amma ina cikin kwanciyar hankali saboda yawaita zikiri da ambaton Allah kuma ni ina jin daɗin haka sai imamu Ahmad ya to wani fa'ida kake samu cikin wannan zikirin yace ai ni babu abin da na taɓa roƙon Allah subhanahu wata'ala face sai na ganshi kusa abu ɗaya da roƙi Allah har yanzu nake roƙo Allah ya bani iko in samu in dace shine ina roƙo Allah ya haɗa fuskata da fuskar Imam Ahmad wannan bawan Allah wannan jagora na ahlus sunna wal jama'a bukata ta da roƙon Allah na shine Allah ya sa in gaishe Imam Ahmad ya kalli wannan bawan Allah yace ya kai bawan Allah me kake nufi ci Imam Ahmad nake son dai sai ya ga hawaye yana zubowa a fuskar Imam Muhammad. Sai biyu ce, "Bahun Allah me sanya ya ce, "Ai, ni ne Imam Muhammad, ni ne Ahmad ɗan Hanbal, ga zikirinka da ambaton Allah ka Allah ya jawo ni har zuwa shago." Ya ku bayin Allah, babu abin da ya kai ambaton Allah da roƙon Allah, ka koma zuwa ga Allah, ka yi istighfari, ka gyara halayenka, sannan in kana son addu'a ka da karɓu wajibi ne ka kauce wa duk abin da zai sanya ka sanya wa Allah kishiya. Kira Allah shi kadai. Allah madaukakin sarki ya ce kada ku riƙe alloli biyu wa qala Allah la tattakhidhu ilahin isnayn wa qala Allah la tattakhidhu ilahin isnayn inna ma huwa ilahun wahid ya ya fa iyaya farhabun Allah madaukakin sarki ya ce kada ku riƙe iyayen giji kuna bautawa wani Allah kuma kuna bautawa Allah kuna bautan Allah kuna bautan wani Allah kar ku yi haka innama huwa ilahu wahid abin bautan ku guda ɗaya ne Allah subhanahu wataala fa iya ya farhabu ni kadai ya kamata ku ji tsoro ku bauta min ni kadai in ji Allah in kana son Allah ya biya maka bukata ka dage ka kauce wa cin haramun sannan ka kadaita Allah subhanahu wataala idan ka tsaya kana roƙon Allah kana kadaita shi kana ambatonsa shi kadai ko da baka gaya wa Allah bukatarka ba saboda ta Allah sai Allah ya biya maka bukata ba ku gani ba manzon Allah tsada da amincin Allah sabata gare shi yace a ranar arfa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mafi abinda manzon Allah ya faɗa a ranar arfa da sauran annabawa da suka zo kafin shi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ranar arfa ba a yi ranar da Allah yake karban addu'a irin wannan rana ba amma wani addu'a manzon Allah yi sai ya yawaita wannan kadaita Allah malamai suka ce idan ka tsaya kana kadaita Allah sai Allah ya baka abin da ma baka roke shi ba كان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كأيت الله سبحانه وتعالى sai Allah ya dubi zuciyarka abin da kake so da ma abin da baka tambaye shi ba zuciya bai tuna ba sai ga Allah ya biya maka shi yasa manzon Allah tsirara mintin Allah sabata gare shi a kowace rana yakan bude ranan da kaɗaita Allah madaukakin sarki tun daga asubahi sallah da manzon Allah ke farawa kafin sallar asubahi rakawoyin nan guda biyu da manzon Allah ke yi sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun sai ya karanta a raka'a na biyu qul huwallahu ahad don ya gwadaita maka kadaitaka na Allah idan manzon Allah ya zo karshen yini kafin ya kwanta zai karanta shafa'i da wutri sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun raka'a na biyu bayan ya karanta sabbi rabbika a'la sannan a wutar ya karanta kulhu Allahu ahad don ya gwada maka ta Allah subhanahu wataala sannan ba wannan ba manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi an shiga sallah kafin nan cikin sallah ta Allah ne subhanahu wataala tun daga kiran sallah mai kiran sallah in yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma ana son kai koyi daga nan zai ce ashhadu an la ilaha illallah ta Allah ne har ƙarshen kiran sallah kai ma ka yi koyi da wannan in ka gama ka yi wa annabi salati ka karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma har zuwa ƙarshe kafin a tsaye da sallah in kai addu'a a tsakanin sai Allah ya karba sallah baya ingantuwa sai an yi tahiyya a cikin tahiyya akwai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la kafin nan wurin alwala kana gama alwala sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ko ina akwai kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala kana ida da sallah kowace sallah sai ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akalla kafa guda sallan magariba da sallan asuba ake so ka karanta kafa goma ko kafa ɗari ko fiye da haka wanda yake nuna maka kaɗai ta Allah madaukakin sarki cikin dukkan lamarinka saboda haka in kana wannan sai Allah ya sanya mala'iku suna gadin ka suna kiyaye ka abin da ka roƙa sai Allah ya ansa maka saboda ka yaku bayan Allah wajibi ne mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya biya mana bukata sai Allah ya tsare mu in kana son addu'a ka ta karbu sai ka ainihin wato tsarkake Allah subhanahu wata'ala yayin da kake addu'an akwai waɗansu da ba su iya addu'a ba da ya daga hannu zai yi addu'a sai ta kawo bukatansa Allah ka bin kaza Allah ka bin kaza ko sarkin garinku ko shugaban ƙasanku ko gwamnanku in ka je roƙonsa sai ka fara yin fadanci ba ka zuwa ka ce kawai a bani eh na ji kayi wawan samu ne ma ba da rabona sai ya ɗauke ka ka ɗauke shi mahaukaci amma da ka zo sai ka yi ƙaramar murya ka yi ta yaba mishi ka yi mishi fatan alkhairi ka yi kaza ka yi kaza kai ne mai kaza daga nan kuma sai ya zamanto ya ji daɗi in ka faɗi bukatar ka sai ya biya yanzu aka karanta da waɗansu ayoyi da ainihin wato annabi yunusa ya yi wa allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya shiga cikin tashin hankali فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك يا يا إني كنت من الظالمين aka bai ce ya Allah ina cikin wani hali ka fi da ni kawai ba a sai da ya fara tsarkake Allah Allah ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin ina cikin azab na zalunci kaina na yi abin da ba daidai ba saboda haka sai wannan tasbihi shi da can Allah ya ce fastajabna lahu فاستجبنا له ونجيناه من الغم sai ce وكذلك ننجي المؤمنين yana yin wannan tasbihi yana komawa zuwa ga Allah Allah ya sai muka ansa muka tsere da shi muka fita shi wannan bakin ciki kuma haka za mu yi wa kowane mumini shi yasa manzon Allah ya ce babu wani mutum musulmi da zai karanta wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin illa sajaba Allahu lahu sai Allah ya amsa saboda haka ya ku yan uwa musulmai an karantar da mu sunna an karantar da mu zuwa ga Allah komawa zuwa ga Allah abin da ya rage mu koma zuwa ga Allah yan uwa musulmai da yawa zaka ga bukata ya taso amma ya koma ya je makabarta ya sunkuya a wani kabari yana roƙon kabarin don a biya mishi bukata yau shi wanda ke cikin kabari zai biya ba bukata bayan ya mutu shi yake bukatar addu'a ka saboda ba ka san Allah ba ga Allah ya ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi
duk wanda yake cikin makabarta duk wanda ya mutu ba abin da yake bukata ba an addu'a da zai ce wa Allah Allah Allah duk wanda ka kabarin ba Allah ya ce na isu da su try wanda ya ce Allah Allah zai masa saboda ya ba inda ake neman duba a baya amma da kanan zai yi addu'a sai Allah ya amsa da wani masoyi zai yi addu'a sai Allah ya amsa saboda da wanda ke cikin kabari yana da bukata kai mishi addu'a amma saboda koshewar basira saboda rashin sanin Allah ka tashi ka je kabar makabartan kana roƙonsa ka yaye min bukata ta ina cikin wani bakin ciki ina cikin damuwa ina da bukatar kaza an sa ni a gaba wai yana kira da matanci إن الذين تدعون من دون الله عباد إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم ألهم صادقين أرض ينصرون بها ألهم أرض يمشون بها أم لهم أَمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أم لهم أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ وأنا وليهم وأنا رمى إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وأنا كنت كراكم وبيان أنا باين إلهم فادعوهم فليستجيبوا لكم وكلا سقوا su أنصاموا ka je kabari ka kira shi ka kira shi ba zai ansa ba in kuna da gaskiya ku kira shi haka bai iya biya ba bukata wata rana na je wata kasar Pakistan da shi Sheikh Muhammad Kabir Gombe yake buga misali da wancan dauta na tashi daga Islamabad headquarter Pakistan za mu je wani wani gari da gudun wahala a hanyar Lahore. Sai daga wani dundun tarin mata. Suna da yawa da baƙaƙen kaya. Sai tambayi direba me yake faruwa da? Sai ce wani waliyi ne a wurin yake ba da haihuwa. Na ce wani yake yace, duk matan da ka gani ba su haihu ba. Sun je wurin waliyi ke bara wanda ya ce ‘ya'ya biyu yake so. Na ce kuma yana ba su, eh suna ba su. Na ce to yana Allah yake. yanzu ba Allah ke ba da haihuwa ba wali ke ba ba yanzu muka saurari karatu annabi zakariya bai haihu ba ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah kuma Allah ya bashi bai yi hasara ba bai yi kyashi ba yayin da ya reni maryam ya ganta da abincin da ba lokacinsa ake gani ba ya tambaye ta daga ina kike samu tace daga wurin Allah ne sai ya gane cewa Allah da ke ba Maryam abinci a wannan lokaci ba lokacinsa ba shi ma Allah na iya ba shi haihuwa kaga wani da wani ni'ima ka ce mishi masha Allah tabarakallah kai ma ka roki Allah ya baka ba Allah ya gusar da wannan ni'ima ba. kaga wata ni'ima kai burin ta gushe shine hasara amma ka yi fatan kai ma Allah ya baka irin wani shi yasa a musulunci yanzu wannan masallaci da wannan ɗan uwa ya gina musulunci an yadda kai ma kai burin ka gina fiye da shi alarama ya haddan alqur'ani kai burin kai ma kai haddan qur'ani irin wannan musabakar irin wannan gasar musulunci ya yi saboda ya ku yan uwa kar ku je kaburbura kuna roƙen wanda ke cikin kabari shi ma bai iya wa kansa komai ba ku talib wal matlub kenan ba za ka iya yin komai wa kanka ba ka koma zuwa ga Allah ka roki Allah ya kuma ya Allah hatta kabarin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yayi addu'a yace Allahumma la tajal qabri wasran yu'ba ya Allah ka sanya kabarina ya zama wani gunki da ake bautarsa in ka zo sallama ka yi manzon Allah ka gaishe shi ka yi mishi sallama amma ya mishi ransa ya ansa maka sallama ba ka cewa ya rasu da ka ce muke da wani da kuke ba da sallah ba ka tsayuwa ba abubuwan da manzon Allah irin tsayuwa sallah ba ka daga hannu kana roƙon manzon Allah wanda ake roƙon sa Allah wani bawan Allah ya ga wani a kabarin manzon Allah yana kirga sunayen mutanen garin su su aiko shi wani ya ce in gaishe ka ya rasu wani ma na gaishe ka matata ma tana gaishe ka ƴaƴana suna kaza wani ya ce in gaya maka yana cikin damuwa wa sai wani ta mishi kai daga ina kake ce daga magrib yaya ka yace yan uwa na su aiko ne ce ga ya musu daga can su yi wa annabi salati Allah ya bada mala'ikun da ke kawo wasu kawo kai da ka zo yi wa manzon Allah in ka ka ta roƙi Allah kai addu'a yan uwa dole ne mu koma mu ci gaba da karantar da al'umma da kaɗaitaka na Allah subhanahu wa ta'ala sanin haƙoƙi na Allah kada ɗauki haƙƙin Allah a bawa ɗan adam sai Allah ya rushe kai ma an baka haƙƙin ka aka ba wani ba ka yarda ballanta na Allah subhanahu wataala ina addu'a Allah ya muku albarka Amin.
wannan taro da aka yi tun daga farko har zuwa wannan lokaci Allah ya sanya albarka Amin.
kasar Ghana muna mata addu'a ana dab da zazzabe da ya wuce ƴan watanni ko wata guda ƴan kwanaki ya rage ba ya Allah ga kasar Ghana ya Allah muna roƙonka duk wanda zai shugabance ta ka sa ya zama shugaba ne mai adalci Amin.
ka ba wa mutanen gane mutumin kirki mai adalci mai tausayi wanda zai ba wa addinin musulunci dama ya yi warwara. Ya Allah ka ba mu shugaba na gari. Duk wanda yake ba alkhairi ba ne ga shugaban su wanda ka sa Allah ka ka ba shi. Allah ka yi roƙo, Allah ka zama da wannan sa lafiya. Yadda kuka kuma addu'a to Najeriya ma tana buƙatar yin wannan addu'a. Jera mu da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya.
Amin.
abin da ya addabe mu na insecurity Allah ya kawo masa Amin.
abin da ya dame mu na sassacin mutane fashi da makami abubuwa iri-iri Allah ya kawo masa Amin.
yadda kuke zaune lafiya mu Allah ya kawo mu da mana zaman lafiya Amin.
Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato azuta mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali Amin.
وما ذلك على الله العزيز الله لم يقول سميع البركة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
jama'a insha Allah irin wani Allah subhanahu wa ta'ala mata alfaga wannan wannan jorin da Allah subhanahu wa ta'ala mata amanna irin ma din bai da irin tamban faga na addu'a wa ce ko kan gono da ke gono mudir na wa da kan gono suba wani ban ga daura kan gono daura kan gono suba norin da turbu kan a shek turtur amin daurawa ga tayi talibi mu kokari ga fata in ka daura ba a cikin 9 o'clock akwai ban 12 insha Allah subhanahu wa ta'ala wani sai wai kunne ne ga sabu wai kanka kul fabio me amene ne ga sabu bara kul sai ya limo na toy kunne ne ga sabu ikku subhanahu wa ta'ala jalla wa ala amin tabasuwa wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh